من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna takwas ga watan rabi'un thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da sha uku ga watan sha ɗaya a girgoriyan kalanda 2021 wannan shine kaset ɗinmu na talatin da shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullah ta'ala insha Allah yau ba za mu yi karatu da yawa ba sakamakon ina da wani mitin na gaggawa insha Allah ta'ala za mu taba abin da ya sauwaka ne kafin zuwa lokacin sallah sannan sai mu sallah Allah ya datar da mu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da shurutu la ilaha illallah sharuɗan la ilaha illallah guda nawa guda nawa ni na sauran ɗaliban ne ko sun ji za a karɓi haddada sun watsa ne kam wani zai ce sai an karɓi hadda zai shigo to zan bar karɓar hadda sai a ƙarshen karatu ya gama nukunukunsa ya shigo sai ya ji za a karɓi hadda ko to Allah ya shirya da mu mun kammala da sharuɗan la ilaha illallah guda tara wanda muka yi nasiha a ƙarshen karatunmu cewa dukanmu mu ji tsoron Allah karatunmu na wancan sati cewa wallahi wannan addinin wani ba zai ma shi ba kai za ka yi kayanka da kanka wannan addinin ba wani baya wakiltar wani jinsa a ce ne a madadin ne a addinin musulunci ba a yin haka an gane maganar da kyau ko kowa zai yi aiki ne a karan kansa kullun ya amalu ala shakilatihi haka Allah ya ce kullum kowa yi wa kansa aiki wani ba zai maka ba karatu wani ba zai maka ba hadda wani ba zai maka ba fahimtar addini wani ba zai maka ba neman aljanna da kukuta daga wuta wani ba zai maka ba kai ne za ka zage ka yi wa kanka tsarin da za ka samu lada da kuma za ka kauce wa shiga zunubi da aikin sabo abinda kaɗai wani zai ma shi ne idan allah ba shi ilimin da zai ma karatu ka gane kaza aikin lada ne kaza aikin sabo ne to shi kaɗai abinda zai iya ma kenan banda wannan wallahi kowa aiki zai wa kansa ai mun karanta kissar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da baffansa abu waye eh abu talib cewa lokacin da ya zo da suwa annabi yana ƙoƙarin laƙana mashi kalmar shahada su kuma kafirai suna ƙoƙarin laƙana masa kalimatul kufuri daga ƙarshe sai ya ji shi yanzu abin kunya ne ya rayu akan wannan addini na kafirci sannan kuma a ce ya mutu yanzu ba akan wannan addinin ba yana ga zai bar wa 'ya'ya da dangi abin magana wannan taske shi yana nan akan addinin iyaye da kakanni annabi ya ji bakin cikin wannan lamari bai ji daɗin wannan lamari ba amma ya iya ba yadda ya iya wallahi saboda kalma ce wacce wani baya wakiltarwa wani inda annabi yana wake zai iya wakiltar baffan shi zai bari ya shiga wuta jama'a ba zai bari ba kai wallahi idan da annabi yana wakiltar wani da dukkanmu nan babu mai shiga wutar jahannama duk duniya ma gaba daya annabi zai ce din na wakilce ku duk ku taho mu haɗu a aljanna an gani amma da bakinsa ya ce ya fatsi mata binti muhammadin ya ke fatima yar muhammadu salini ma badalaki duk damuwarki ki tambaye ni ta duniya ba ki da zani ga yaman in saya miki ni ne ubanki na fata an fahimta ba ki da injin jajjage ga yamun in sayo miki kayan kwalliyanki ya kare ga yamun amma banda wannan ko la amliku laki min Allahi shay'an a lahira ban isa na tsina na miki komai a gurin Allah ba yanzu jama'a idan yar annabi Muhammadu bata ci albarkacin annabi Muhammadu ba ta shanta ke ta abinda ta ga dama tunda aljannar ta babanta ne ko babanta ne yazo da labarin aljannar ma'ana ba mallakar shi ba in ya so ya ta ci albarkacin shi Allah bai yadda da wannan ba ya ce ita ma ta yi aikin da za ta shiga to wa kake tsammanin wani zai wakilci wani addinin musulunci jama'a kun fahimce ni da kyau to shi yasa sai mu ji tsoron Allah ni da nake muku karatu ku sani wallahi ba zan iya tsina muku komai ba illa iya wannan karatun in gaya muku Allah ya ce annabi ya ce musulunci ya hana kaza ya ce a yi iya abin da zan iya yi kenan a gobe kiyama wallahi ni ma ta wace za ta kubutar da ni na fata an fahimta ku ba za ku kubutar da ni ba ni ba zan kubutar da ku ba to babu rayuwa mai daɗi ta amana irin rayuwar a gaya wa juna gaskiya sai dai jama'a da yawa kuma ba sa santa sun fi so a yi ta zagaye-zagaye a yi ta kewaye-kewaye a yi ta bauɗe-bauɗe ai ta shiga wani gulungu ana fitungu don dai a faranta wa wani rai kar a gaya masa abin da ransa zai ɓaci na fata an fahimta mu talakawa ba ma son gaskiya shugabanni ba sa son gaskiya mai kuɗi baya son gaskiya fakiri ma baya son gaskiya na fata an fahimta to amma ya za a yi waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya hore musu bakin faɗin gaskiya wala ko za ka shure he sun gaya maka ko ba haka ba ne ka je ka ji waƙar shata da yawa balan barde bala gaye balan barde an gane ko ka je ka ji waƙar shata ta balan gaye balan barde ya ce bala bai bani haushi ba ni ma ban ba shi haushi ba na fata an fahimta ya ce abu ɗaya ne ya ba shi haushi wai na ce mar balan kuturu ya ce to na ce ma balan kuturu in ka yi fushi ka kai ƙara ya ce in ka yi fushi ka kai ƙara ni ko in kwashi lauyoyi ko ba haka ba ne ma'ana an faɗa ma gaskiyar in ka yi fushi kawai kai ƙara ba shi kenan ba amma dai ba zai hana a faɗa maka mai ba gaskiya ba saboda haka wallahi jama'a mu ji tsoron Allah mu nutsu mu yi wa kanmu hidima mu yi wa kanmu hidima da za ta sama mana rahama a gobe kiyama wannan shine dalilin waɗannan karatuttukan duka idan za a gama waɗannan karatuttuka duka dahira ba abinda za ka gaya wa Allah yau aikin banza aka yi wallahi tallahi kai karatu ba a yi shi ba a gurinka Allah shiryar da mu mun gama da shurutu la ilaha illallah yau za mu tahi na waqidu la ilaha illallah abubuwan da suke warware wa ɗan adam musulmi wannan kalma malam yace annawaqidu abinda ake nufi da nawaqid jam'u naqidin jam'i ne na naqid mai warwarewa wahiyal mubtilatu ana nufin masu lalata da barnata da wargaza wannan kalma mithlu na waƙidil wudu misalin ababen da suke warware alwala yanzu idan mutum yana da alwala sai bayan gari me matsayin alwalarsa ta bushe to akwai abin da in ka faɗa wannan kalmar yadda mai alwala ya bayan gari ko fitsari ta warware to akwai abin da in kai aikata shi wannan kalmar ta la ilaha illallah warware jama'a da Allah ya kamata mu san waɗannan abubuwan ko bai kamata ba ya kamata domin warwarewar wannan kalmar fa ma'anarsa shine kai da ka warware kalmar fa ka kafirta ne fa ma'anarsa shine in ka warware kalmar fa ka yi ridda ne fa na fata ana fahimta shine ma'anar abun ka bar musulunci sunan ma'anar abun kenan yo ashe ko in dai haka ne akwai abubuwan da in mutum ya aikata su ko ya faɗe su ko ya aiwatar da su ma'anar haka shine yayi ridda yanzu da Allah ya kamata a san su dan a kiyaye aikata su ko bai kamata a san su ba ya kamata mu san su jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko saboda haka shine malam ya buga misali yace kamar dai a ce abubuwan da suke warware alwala abinda in ka aikata shi alwalarka ta ɓaci ko kuma abinda in ka aikata shi sallarka ta ɓaci ba za ta je gurin Allah ba Allah ba zai karɓe ta ba to su ne fa abubuwan da za a lissafa maka wanda in ka aikata su kalmar shahadar ka ta ɓaci inda za ka mutu da wannan lalatawar in ka je lahira wuta za ka higa kuma in ka higa dawwama za ka yi sunan mutum kafiri idan ya aikata waɗannan abubuwan sunan mutum murtaddi idan ya aikata wannan abubuwan ya yi ridda jama'a kuna fahimta Allah ya ƙara fahimtar da mu ai bi ma'ana mubtalatihi tusamma bin nawaqif ana nufin ababan da suke warware shi sai malam yace wa nawaqidu la ilaha illa Allah abinda ake nufi da ababan da suke warware la ilaha illa Allah hiya nawaqidul islami sune abubuwan da suke warware musulunci suke kunce zanin musulunci suke kunce daurin musulunci wa tusamma bi asbabir riddati sannan a wani ƙauli ana kiransu sabubbar ridda dalilan da ke sa mutum ya bar musulunci a wani ƙauli ana kiransu haka ai anwa'ir riddati ko kuma a ce nau'ukan abubuwan da in mutum ya aikata ya yi ridda haka ake kiransu a wasu maganganu na malaman tauhidi da aƙida wa ma'arifatuha malam ya ce sanin waɗannan abubuwan da suke warware wa mutum musulunci minal ahammiyati bi makan suna da matukar muhimmanci kansu kaji shi da kansa malam raslan ya ce sanin waɗannan abubuwan da suke warware wa mutum kalmar shahada yana daga cikin mafi muhimmancin al'amari wanda ya kamata a ce musulmi ya sani me dalili sai ce liyajtani bahal muslimu dan musulmi ya nisance su kar ya je ya aikata su dan ya kau da kai daga fadawa cikin su kada su warware masa addininsa su kai shi wuta su baro shi ai akwai sahabi da yake cewa ta'allamtu sharra la li sharri walakin li tawaqqihi na san sharri ba dan sharri ba sai dan kanna afka cikin sharri ya ce kanan nasu ya tsaluna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama anil khairi wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an aqa'a fihi wa man lam ya'rif sharra min al khairi yaqa'u fihi yace mutane sun kasance in suka je gurin annabi kowa tambaye su alheri yake annabi me in na aikata zai kai ni rahama yace kai kaza me in na aikata zan samu aljanna kai kaza me in na aikata zan samu ni'imar Allah kai kaza yace ni kuma in naji sai in ce ya rasulullahi me idan na aikata Allah zai tsine min albarka sai ce kai kar in ka aikata kaza Allah zai tsine mai ce wu insha Allah za a kiyaye yaya yayi daidai haka yayi daidai ya yi daidai ka tambayi me idan ka aikata Allah zai tsine ma haka ne ko ba haka ba me idan na aikata Allah zai ce ba ni ba rahamarsa manzo Allah ya ce in ka aikata kaza Allah zai ce ba kai ba rahama me idan na aikata zan shiga wutar jahannama in dawwama annabi ya ce in ka aikata kaza za ka shiga wuta ce to za a kiyaye insha Allah waɗannan suna tambayar me in sun aikata za su shiga aljanna ya ce ne kuma ƙoƙari na kullum shine ya za a yi idan na aikata kaza zan iya samun matsala da ubangiji me ke kawo wa bawa ya shiga tasko na ubangijinsa wannan shine abin da ya damu ne wanda daga cikin malamai aka tambaye shi aka ce me yasa sahabi yake wannan abun wannan sahabi yake wannan abun sai ya ce ai shi Allah rahamarsa mecece yalwatacciya ce ko da baka yi aiki mai yawa ba matukar baka saba mishi ba zai iya maka abuwa ya maka rahama ko ba zai ba amma idan baka yi aikin komai ba sai aikin menene zunubi da sako da shirka in ka je lahira zaka sha yace to wannan hine sirrin da yasa wannan sahabi hi baya tambayar komai sai abin da ya shafi sharri saboda kar ya afka cikin shi ya ce domin aikin alheri ko baka yi mai yawa ba matukar baka yi na sharri ba ko matukar baka da shirka baka da bid'a baka da sabo baka da zalunci sai ya zama aikin ladanka kuma yan kaɗan ne Allah zai ce ya wuce ko ba zai faɗa ba Allah zai ce wuce kawai an yi fasin ɗinka amma in ka je wa Allah da shirka da bid'a da kaza da kaza duk tarin aikin alherin ka za ka sha ba za ka sha ba wallahi musamman ma shirka ba za ka sha ba duk tarin aikin alherinka to wannan shine sirrin da ya sa wannan sahabi shi ya fi so ya ji menene aikin sharri don ya kubuce masa to shine malam ya ce ifatu hasanin waɗannan abubuwa da suke warware wa mutum musulunci min al'ahammiyati bi makanin suna da matukar muhimmanci sun fi komai muhimmanci ya ce li yaji ta riba hal musulmi don musulmi ya nisance su kar ya aikata wa ya hazara alwuko a fiha kuma ya taka tsantsan ɗin aukawa cikinsu war riddatu anil islami abinda ake nufi da ridda a bar musulunci arruju'u anhu shine mutun ya bar addinin Allah ya dawo da baya ya ce ya fasa min irtadda an karɓo kalmar ce daga irtadda ya yi ridda ai idza raja'a idan mutum ya dawo in kaga dama idan mutum ya dawo daga anguwa sai ka ce irtadda fulanun min alhara irtadda abubakar min harati bolari wane ya dawo daga anguwar bolari ina fata an fahimta a wannan a yare kenan to in kuma ka ce irtadda fulanun kai shiru to kana nufin wane ya bar musulunci kenan jama'a kun fahimci magana da ya tafi cikin musulunci yanzu kuma ya yi ribas ya dawo ya bar musulunci allah ya kiyaye qala ta'ala Allah ya faɗa cikin suratul ma'ida yace wala tartaddu ala adbarikum kar ku dawo a bisa dugaduganku kar ku dawo a bisa bayanku fatan qalibu khasirina za ku juyo kuna masu asara Allah yana magana ne dangane da mutanen Annabi Musa da ya tura su zuwa wannan alƙarya wanda wasu malamai suka ce Baitul Maqdis ne aka ce su shiga to ashe akwai wasu jabberan mutane a garin suna yakar musulmi to su ko mutanen annabi Musa sai suka firgita suka razana shi kuma Allah in ya bada umarnin ayi kaza to ba a razana yi ake yi kawai ko da abin zai hallaka ka ma'ana ka mutu ka rasa ranka in dai Allah ne ya ce kayi to sai kayi ba a ja da ba in Allah ya ce ayi shine Allah ya ce musu su je su higa wannan alƙarya su je su ainihin wato yaƙi waɗannan jabberan mutane to amma sai suka ƙi shine annabi Musa yace ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirina qalu ya Musa inna lan nadkhulaha ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna a wata aya suka ce qalu ya musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha ma damu fiha annabi musa yace Allah yace ya ku mutane na udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allah lakum ku shiga wannan ƙasa ta baitul maqdis da Allah ya rubuta ta a gare ku yace sai kun shige ta kun je kun yaki waɗanda suke aikata sabo a cikin ta wala tartaddu ala adbarikum kar ku juyo da baya kaga kalmar ridda anan tazo kar ku juyo da baya ma'ana kar ku ki shiga ku dawo fatan qalibu khasirina in kuka juyo da baya kuka ki shiga to za ku yi asara sai suka ce ya kai Musa inna fiha qauman jabbarina lalle a cikin wannan ƙasa akwai wasu jabberan mutane wanda akwai kissoshin malaman tafsiri da yawa akan wannan magana wanda wasu suka ce a an tura wasu daga ciki ne su je su ɗan yi ran gadi su gaya mutanen ƙasar suke to shi ne da suka je suna yawo sai wasu daga cikin mutanen saboda ƙarfinsu da girmansu sai suka gansu kamar kiyashi suna yawo a ƙasa haka sai suka ɗebe su sai suka zuba a cikin irin ɗan jaka da kake tafiya da ita gona na roron wake ko roron kaza suka sako su sai suka sako su a gadon baya sai suka zo suka nuna wa sarkin suka ce wata halitta muka gani ga su kamar mu mutane komai da kafa da hannu da baki amma yan mutsu mutsu kamar ka sa kafa ka take su sai hi sarkin ya ce musu to ai wannan su ne wai aka turo su yaƙe mu an gane magana da kyau ko to shi ne suka ce musu to ku je ku gaya wa shi shugaban naku fi musan ku gaya masa ga irin yanayi girman mu yake ga kuma irin karfin mu in kun ga za ku iya zuwa ku yaƙe mu to bismillah an gane magana da kyau ko kissa tana nan a cikin suratul ma'ida wanda ke son ƙarin bayani ya duba tafsirin mu da muka yi na bana na tafsirin bangaren mata wannan sura muka karanta kusan mun kusa sauke ta amma dai da saura za ka ji ƙarin bayani dangane da wannan kissa amma abinda muke so mu fitar kawai a nan inna fiha qauman jabbarina lalle a cikinta akwai jabberan mutane wanda suke da ƙarfi suke da izza suke da buwaya irin tasu ta yan adam wa inna lan nadkhula hafi lan nadkhula ha ma damu fiha mu ba za mu shige ta ba matukar suna ciki fadhhab anta wa rabbuka faqatila kaje da kai da ubangijinka ku je ku yake su suka gaya wa annabi Musa haka saboda yahudu tuba babu jama'a wai fa waɗannan fa sune mabiya annabi Musa kuma sune suke ce masa da hi da ubangijinsa su je su yakin su ba za su je ba gane magana da kyau ko fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'iduna yine yake cewa wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin wa qala ta'ala Allah ya sake faɗa a cikin suratul baqara ya ce wa man yartadin minkum an dinihi duk mutumin da ya ridda a cikinku ya bar addininsa fa ya mutu kuma har ya mutu ya bar addinin ya mutu kuma babu addinin wa huwa kafirun yana kafiri fa ula'ika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah to irin waɗannan su ne ayyukansu suka ainihin wato menene ɓaci a nan duniya da lahira wa ula'ika ashabun nari hun fi ha khaliduna kuma waɗannan sunan ‘yan wuta kuma za su dawama a cikinta an gane magana da kyau ko? to malamai suna tattaunawa akan matsala ta wannan aya cewa wa manyar tadid minkum an dinihi wanda ya ridda ya bar addini wasu malamai suka ce idan mutum ya yi ridda ya bar addinin Allah to daga lokacin aikinsa ya rushe an gane maganar da kyoko daga lokacin aikinsa ya menene ya rushe wasu kuma suka ce a'a sai ya mutu da wannan riddan ne sannan aikinsa ya rushe wanda suka ce daga lokacin da mutum ya yi ridda aikinsa ya rushe suka ce domin daga yin ridda ai ka gama fita a musulunci don haka ba ka da wani alheri da ya saura maka to amma abin tambaya a nan shine da mutum zai yi ridda sai kuma ya samu wa'azi ko da nasiha sai ya gane ya yi ba daidai ba ya kafurce wa Allah sai ce bari ya dawo musulunci shin ayyukansa da ya cin yana ɗan shekara sha biyu da ya balaga har zuwa shekara talatin da biyar yau shin waɗannan ayyukan sun dawo ko kuma su ma daga yayi riddaɗin nan sun rushe ba zai ban amsa fayamut wa huwa kafirun to amma ai an ce wa man yartadin minkum an dinihi wanda ya ridda ya bar addini hmm? wannan ko bai mutu ba na'am malam umar eh mm. to to idan misali kuma tambayar da muke yi shine idan misali yayi ridda yayi ridda da ya riddan nan sai ya dawo ya ce ya gane kuskurensa ya dawo musulunci shin ayyukan da ya yi kafin ya yi riddan nan za su sake dawo masa ko kuma sukan sun rushe yanzu sabon addini zai fara yi sabuwar sallah sabon azumin ramadana na'am eh sun rushe adalla yawwa na'am eh ba su rushe ba to amma shi ku bar shi mana da yace sun rushe ba mu hujja yawwa kun yi ta a kansa kun ce ba su rushe ba kuma yana da dalilansa na'am eh na ya yi ayyuka kyawawa ya yi ridda so daga yin riddar sannan waɗancan ayyuka duka sun rushe eh ya bar Allah haka don haka tun da ya bar Allah aikinsa gaba ɗaya ya rushe eh wanda ya bar Allah aikinsa ya rushe mana ko aikinsa bai rushe ba to bai rushe ba na'am eh na'am mm. eh cewa mm. mm. gafarta mu eh gafara Allah zai iya gafarta masa abin da ya dame mu in mutum ya yi ridda jama'a sai ya tuba Allah zai karɓi tubansa ko ba zai karɓa ba zai karɓa amma abin da muke tambaya shine ayyukan da ya yi kafin ya riddan salloli azumi aikin hajji zakka sauransu shin waɗannan ayyukan daga riddar sannan su ma sun rushe yanzu sabo zai sake yi ko kuma daga ya yi dawo daga musuluncin za a ce waɗannan ayyukan nasa duka sun dawo waɗancan ayyukan ma sun dawo na'am ga wani can na'am ayyukan sun dawo na'am me dalili ehe hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima na'am na'am malam yace ayyukansa sun dawo saboda Allah ya ce wa man taba wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima kai ma ka dawo to akwai maganganun malamai dangane da wannan matsala jama'a cewa shin mutum yana cikin addinin musulunci sai ya ridda shin wannan ayyuka da ya yi a musulunci dukansu sun zama rusassu kamar yadda ya rusa musuluncinsa ko kuma a za a ajiye masa ayyukan a jira shi in har ya dawo to za a damar da ayyukan shi in kuma har ya mutu a cikin wannan riddar tasa to ayyuka za su ci gaba da tabbatuwa a matsayin mai rusassu wannan shine abin da malamai suka ce duk mutumin da ya ce ya yi ridda ya bar musulunci to ubangiji maɗaukakin sarki zai bar aikinsa a makale ya yi sallah ya yi azumi ya yi aikin hajji ya yi kaza ya yi kaza to shi kenan yanzu ya yi ridda to yanzu waɗannan ayyukan ba su da wani amfani a gurinsa amma ba a rusa su ba gaba yanzu yana matsayin kafiri ne ina fata an fahimta idan cikin tafiya kafin ya mutu sai ya gane sai Allah ya sa ya dawo ko to shikenan da ya dawo sai a ce to dama ga ayyukanka can da kai muna jira ne inda za ka mutu akan wannan riddar to su ma sun rushe to amma tun da ka dawo to ga ayyukanka ci gaba sai ka dora inda ka tsaya ina fata an fahimta me dalilin ai malam ya kawo dalilin kawai na son dan ƙara gauraya mu ne kaɗan saboda mu ƙara gane abun ai ayar ta bayyana cewa wa man yartadin minkum an dinihi wannan matsala daban an gane magana da kyau ko fayamut wa huwa kafirun sai ya mutu kuma yana ne yana kafiri kaga yanzu abu biyu ne yayi ridda na farko kuma bai tuba ba ya mutu yana ne kafiri to sai Allah ya ce fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗannan su ne wanda ayyukan suka rushe duniya da ina da lahira sai Allah ya ce ulaika ashabun nari hum fiha khalidun saboda haka riddar mutum malamai suka ce za ta ci gaba da zama ridda yana matsayin kafiri ne har sai ranar da ya me ya mutu amma in bai mutu bai dawo musulunci to ayyukansa ma za a dawo masa da su wannan shine maganganun da malamai suka tattauna a ƙarƙashin wannan matsala ala ayi halin dai wa yake da garantin idan yayi ridda zai gane ko ba zai gane ba zai mutu yana riddadde ko kuma zai dawo musulunci wa ya san wannan to kawai zaman ka lafiya shine ka rike addinin ka rikan in ba addinin musulunci ba sai kafar katako na fata fahimta karka kuskura kamar da ainihin wato Allah abun wasa eh innal ladhina kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lan yakuna Allahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila an gani Allah ya ce waɗanda za su yi imani sannan suka kafurce suka sake imani suka kafurce kuma suka ƙara kafurci Allah ya ce wannan ba zai gafarta musu ba kuma ba zai hinyar da su ta hanya madaidaiciya ba saboda haka mutane a sai mu shiga taitayin mu Allah ya shiryar da mu ya kuma tabbatar da mu akan wannan addini yace ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wa hadha tahdhirun shadidun min Allah ta'ala lil mu'minina malar rasulun ne ce kaga wannan tsoratarwa ne mai tsanani daga gurin Allah zuwa ga muminai cewa da Allah yi wa man yartadin minkum an dinihi ai ayyuhal mu'minuna wanda ya ridda a cikin ku ya bar addinin sa ya ku muminai fa ya mutu wa huwa kafirun ya kuma mutu yana kafiri ai wa lam yatub qabla al mauti ka gani bai mutu bai tuba ba kafin ya me ya mutu wayar ilal islam bai dawo zuwa ga musulunci ba faƙad habitat a amaluhum ay batalat gaba ɗaya ayyukansa sun rushe sun lalace fid duniya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna wa qala ta'ala Allah ya sake faɗa a cikin suratu Muhammad yace innal ladhina irtadu ala adbarihim lalle waɗanda suka yi ridda suka dawo da baya daga addinin Allah ما تبين لهم الش... ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وعمل لهم an gane ko min ba'd ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa wa amla lahum tun bayan da shiriya ta bayyana gare su sun gane musulunci shine gaskiya amma daga baya suka zo suka yi ridda Allah ya ce wannan shaydan ne yake wasa da hankalinsu kuma shaydan ne yake musu shifta yake musu zance suke yarda da zancensa kuma suke aiki da abin da ya faɗa musu an gane magana waƙala ta'ala Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani manyar tadda minkum an dinihi wanda ya ridda ya bar addininsa fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin wallahi Allah zai zo da wasu mutane da izinin Allah yuhibbuhum wa yuhibbunahu ko suna son Allah Allah ma yana ne yana son su adillatin alal mu'minina masu kankan da kai ga mu'minai suna tausaya mu'minai yan uwansu wannan fa shine halin da ya kamata kowanne musulmi ya tangaren dan uwansa musulmi ya zama idan musulmi ya zo gurinka ya samu sauki ya samu tausayi na musulunci ya samu yan uwantaka ta musulunci amma yau ka duba ka ga yadda al'amarin mutane ya dawo sai ka ga a ma'aikata sai a dinga cewa arnan can ya fi tausayi a kan musulmin can ko ba haka ba ne arnan can ya fi kyautatawa a kan musulmin can me ya jawo haka jama'a addininmu shine addinin tausayi shine addinin jin kai shine addinin yan uwantaka shine addinin tallafawa juna ayoyi ga sunan burjik hadisai ga sunan burjik wanda suke nuna yan uwantaka da zamantakewa da tallafawa irin na musulunci da musulunci amma wallahi idan kana jin wani abun sai ka rasa inda za ka sa kanka sai ka rasa inda za ka sa kanka idan aka tahi za a ba da mukami ai ta cewa malam ku yi nasiha wannan gurin kar a bawawa ne saboda ba kaza ba ne a bawawa ne zai taimaki addinin musulunci saboda musulmi ne amma na rantse muku da Allah na rantse muku da Allah sai ku je ku yi magana a ɗauki wanda kuke ga ne naku kuma sai zo ya fi gasa muku aya a hannu akan wancan arnan da aka hana yana faruwa ko baya faruwa me yake ja mana irin wannan jama'a me yake ja mana irin wannan kwanan nan muna hira da wasu akan wata ma'aikata da ta ba zan faɗi sunan ma'aikatar ba saboda ba na so a fahimci wani abu da zan yi magana a kai ma'aikata ce wadda shugaban ƙasa ya sa hannu akan wasu dokoki da ya nuna wannan dokokin ta fita daga hannun wasu wanda su ne da masu faɗa a ji ko masu aiwatar da kaza da kaza a ci wallahi sai gahi muna hira da wasu suna cewa lokacin da wannan abin yake karkashin suwa na da wani ba irin wahalar da basu bamu ba sun wahalar da mu a ofis din akwai wani ba musulmi bane yanzu shi kadai ne muke zumunci da shi muke gaisawa da shi tunda lokacin da suke kan garjin rukon wannan ma'aikata da wannan guri shi kadai ne yake tausaya mana amma su idan an je gurinsu akan duk wata damuwar mu ya ce a'a ba wani maganar kaza da kaza kawai kudi aje ai maka in baka da shi tafi ka bani guri wallahi tallahi in na faɗa muku abun wallahi hankalinku sai ya tashi ana hira ni ina gefe ina zaune duk abin da suke faɗa na san abin da suke faɗa suka ce wane ne kadai ba musulmi ba ne amma yanzu wallahi suna zumunci da hitin duk da cewa abin baya hannunsu yanzu saboda a lokacin da abin yake hannunsu shi kadai yake tausaya musu ana kawo takardunsu gaban shi ce ina takardunsu wane ne eh to shikenan me suke bukata kaza ne to maza maza maza maza a su wane kan ku je ku yi kaza ku yi kaza wallahi tallahi amma za a ɗauki irin waɗannan takardun aje gurin waɗanda suke nasu ne yan uwansu su kuma su ce a'a in kana so mu sa ma hannu kawo kuɗi ba ka da kuɗi to ka ba mu guri a je gurin wancan wanda ba sa addini ɗaya shi kuma ya sa musu hannu su yi gaba duka waɗannan abubuwan in kana da kishin addinin Allah idan kana jin su za ka jin tashin hankali da damuwa mu da ya kamata a ce muna tausayin junanmu baka ji yadda Allah ya siffanta sahabban annabi Muhammadu bane ruhama'u bainahum masu tausayin junansu ruhama'u bainahum ruhama kaji fa kalmar rahama fa siffa ce wanda Allah madaukakin sarki kadai ya kaetu da ita ar-rahmanu ar-rahim amma sanda Allah ya jingina musu kwatankwacin irin wannan siffar a irin tasu ta 'yan adam na fata kuna fahimtar magana ya ce daga cikin alamunmun da ake gane sahabbai shine masu tausayin junansu ne ruhama ubainahu tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanahu simahum fi wujuhihim min athari sujud sai Allah ce zalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili kadhar'in akhraja shata'ahu fastaghalaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihim al-kuffar daga cikin siffofin sahabbai suna fusatar da kafirai in kafirai suka gansu hankalinsu tashi yake yanzu ka gaya mun wanda musulmi ne a wacce ma'aikata za a ganshi hankali ya tashi duk kun bi kun hau kan 'ya'yansu mata kun yi fata-fata da su duk wata haramun kun ci tare da su har ma kun fi su ci duk wani rashin mutunci ku ne jagorori su ne ma ake cewa sun fi dama-dama ka gaya min taya za a yi jama'a su gansu hankalinsu ya tashi to waɗannan abubuwa jama'a abinda ya sa nake jan hankali za mu zo ai ba mu fara kirga na waƙin ɗin ba abubuwan da suke warware addinin allah ɗin ba wallahi tallahi wallahi tallahi daga cikin abubuwan da ke warwarewa mutum musulunci akwai fifita kafirai akan musulunci ko akan musulmai matsala ce wanda mutane suna ganin ta kamar karama ban san cewa tana iya riddantar da su su dawo arna a dalilinta ba ɗabi'arka da za ta sa a yi blackmailing ɗin musulunci a nuna cewa musuluncin haka yake wannan na daga cikin abin da zai iya jawo maka tangarɗa tsakaninka da ubangiji ka dinga aiwatar da abubuwan da za su dinga nuna hoton kamar haka musulunci yake sau da haka mutu tsoron allah musamman masu mukamai musamman manyan mutane musamman ma'aikata ministirori da ma'aikatu ka je ka samun shugaban ma'aikatar yana wahalar da 'yan uwansa musulmi idan ka taba shi sai ce yana due process he dan due process ne ko ba haka bane due process na banza yanzu a Najeriya har akwai wata tsiya due process a Najeriya ai kwanan da suka auna muku da shi kuma ku auna musu da shi shine gaskiyar magana in dai za ka yi due process a Najeriya to ka dinga kashe naka kenan kashe naka za ka yi ta yi saboda haka yadda suke yi su zagaya mu haka ake yi a zagaya su in ka ce meye dalili sai mu kawo ma ayoyi Allah ya ce fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi in aka yi muku ku yi kwatankwacin abin da aka yi muku ko ba haka bane ina fata ana fahimtar magana saboda haka idan aka ce ga yadda suke yi suna cutar da naku kuma ku yi wannan ku cutar da nasu yo cutarwa ta cutarwa ne addini ya fi addini ne ma'ana addininsu ya fi namu da ba za mu yi da namu mu ɗaukaka shi mu ƙasƙantar da nasu ba na fata kuna fahimtar magana to amma ɗan najeriya sai ce maka a'a ai wannan dokar ƙasa ce yau ina ma ka ce dokar allah ce to wataƙila sai mu ce kayi ne don neman rahamar allah amma idan dai dokar ƙasa ce rugurguza 'yar banza billahi da zila ilaha illahuwa tattaka ta ka wuce ka yi wa mutanenka abin da ya kamata ka yi musu dokar allah ne ba mu ce a taka ta ba ba mu ce a karya ta ba ina fata kuna fahimtar magana amma sai mutum ya zo gashi nan yana gani ana cutar da jama'arsa amma wallahi tallahi ba zai yi abin da ya kamata ya yi wajen taimakon mutanenmu ba yanzu kwanan nan wani ya same ni ɗaya daga cikin makarantunmu na garin nan ɗaya daga cikin makarantunmu na garin nan jama'a aka yi rifitin ɗin ɗalibai aƙalla kusan mutum goma sha biyu a cikin mutum goma sha biyun nan mutum ɗaya ne kaɗai ba namu ba kwamanda ka san magana don wanda ya faɗa magana ya ce ya same ka ya gaya ma ko ba haka ba ne repeat na mutum goma sha biyu dukkansu gaba ɗaya mutum ɗaya ne nasu duka mutum sha ɗaya gaba ɗaya namu ne kuma daga cikin manya-manyan makarantu masu muhimmanci wanda ake so a ce akwai namu a ci sun samu dama ba sa wasa sannan sun kori kusan mutum ashirin da hudu ko da uku daga cikin ma'aikatu da suke ta'alaka da wannan gurin a cikin mutum 23 nan kusan mutum 21 ko da biyu dukansu mutanenmu ne musulmai ne ɗaya ne ko kwaya biyu nasu haka suke yi sai su yi amfani in sun ga yanayinku ko adadinku ya fi yawa don nasu kwaya ɗaya ko biyu he su yi kunnan uwar shegu sai su watsar da su sai daga baya a zagaya wannan kwaya ɗayan da kuke ga an haɗa da hi daga baya sai ku ji an dawo da hi ko ba kuma san an dawo da hi ba sai dai kawai ku gan shi yana kan system ko rasa ya aka ya dawo kuma tare da shi aka kore ku mutanenmu ba sa tsaya mana 'yan siyasarmu idan sun samu matsayi maimakon su tabbatarwa Allah cewa wannan matsayin za su yi wa musulunci aiki sannan su yi wa ƙasarsu aiki ba za su yi ba kansu suke yi wa in kaga suna rigima suna rigima ne akan wata bukata tasu ko wani matsayi nasu ko wani abin da suke nema a nan suke rigima amma akan abin da ya shafi addinin Allah da al'ummar musulmi babu ruwansu koce-kocen da yake zuwa gurinmu na rantse muku da Allah da ya busa mana numfashi in banda Allah ya sa mutum ya yi karatu daidai gwargwado ya san ayoyi na ƙaddara ya san ayoyin tawakkali ya san hadisan annabi da yake nuna a dinga fawwala lamari ga Allah na rantse da Allah in kai ake zuwa da wani kukan kuma kana da kishin addini da kishin me ke faruwa da addininka wallahi wallahi da cututtuka da yawa sun rugunsu ne ka wallahi da hawan jini da na ruwa da na ɗiwa duk sai ya hauka billahi lazi la ilaha illa huwa to amma haka muke haƙuri wanda muka za mu iya yi mu je mu bi sawu mu shiga mu fita a san yadda za a yi wanda muka ga ba za mu iya ba mu ɗauka hannu mu gaya wa Allah mu ce ya Allah mu ma a matsayin mu na ƴan adam wannan abin ya fi ƙarfin mu sai ka sa hannu ya Allah mun yi iya abin da za mu yi abin yaƙi duk wanda ka je gurinsa babban tunanin mutane na farko ma tukunna shi ne idan ka ce kana neman wani abin da yake tunani shi ne irin yadda malam wani yake neman sai je ya faɗa masa matsalarsa sai ya ɗauka kai ma irin wannan ka zo da shi da aka sai ta ma kauce-kauce akwai mutane da yawa da na sha nemansu akan wasu masail wasu sai idan abin na matsa suka ban lokaci in na je sai su dinga nadama suna ba na haƙurin wuyawo da hankali na da suke yi suna tunanin ba za su ban dama na zo ba saboda a tunaninsu shine wata bukata ta ta kawo ni sai na zo mana tattauna a hesa ce dan Allah malam ka ya haƙuri wallahi mun ɗauka irin su wane da wane ne mun ɗauka irin abu kaza da kaza ne sai yanzu muka gane ba mu kyauta maka ba wallahi tallahi jama'a in ta kama wata ran zan kama sunan mutum ɗaya ko biyu daga cikin wanda muka irin haka da su mutum kana neman sa kana so ka kai masa kukan wani abu na addini wallahi ya tama wasa in ka matsa ka matsa ya ga cewa fa in bai baka dama ba za a samu matsala sai ya baka dama ka zo in ka fara karanto mar dalilan da yasa kake son ganin shi wallahi sai kunya ta kama shi wallahi jama'a kamar yadda na faɗa muku babu wanda zai yi wa wani aikin addini wallahi sai ka je ka yi da kanka kuma a matsayin da duk kake komai kankantarsa kar kai wasa ka bari addinin ka ya samu matsala a wannan matsayin ka yi iyakacin yinka wanda ya fi ƙarfinka kuma ka zuba wa sarautar Allah ido ai Allah dai ba zai bar addininsa ya faɗi ba ai ko to kuma da irin kunne wanda za ku tsaya wa addinin da kuɗin ne Allah zai amfani ya ɗaga addinin ba zai bar shi ya faɗi ɗin ba to idan ku kuka ɗi me kuke tsammanin zai faru ko da haka dole sai mun yi da gaske mu zama masu kishin musulunci mu zama masu kishin addini kishin addini ko ba na 'yan tasha ba ba kishin addini na 'yan ta'adda ba irin kishin addini da zai sa ka kashe wani ko ka kaiwa wani hari ko ku je ku yi mutum din cutar da wani duk ba shine ake kishin addini ba yadda suke kishin addinin su a biro da takarda da mukamai da haka mu maza mu kishin namu da haka za mu kishin namu to amma kishin addini eh hayaniya a gari a wannan kuma hauka kenan babu ku gama hayaniyar su kuma a ƙarƙashin ƙasa za su je su cutar da ku su cutar da jama'ar ku ba ku sani ba kuna nan kuna ta hayaniya a gari saboda haka in ka zo ka ji kana jin wasu abubuwa da suke faruwa abin zai baka mamaki wallahi ya sa kun ga yana daga cikin abin da ya sa kuke ga wani lokaci muke ɗaga wannan dattijan kafa buhari janar muhammadu buhari wallahi tallahi abin da duk ya kamata yayi wajen ya bawa mutanenmu mukaman da za su taimaki al'ummar mu fa wannan dattijan yayi ya ba da mukamai manya-manya wa mutanenmu amma ga yamun wane ne suka tsaya suka kare muradin irin abin da ya ba su sai 'yan kalilan daga cikinsu kuna gani yanzu arewacinmu nan na najeriya duk wasu manyan ayyuka da ake maganan an yi a ƙasar nan dukansu ba a wannan yanki na najeriya na arewacin najeriya aka yi shi ba ko a nan aka yi wasa gaske wasa gaske shekara takwas ɗin tana dab da ƙarewa babu abu guda ɗaya da za ka ɗaga muhimmi ka nuna shi ka ce an yi wa arewa don ta ci gaba in kuma akwai ku nuna mana muhimmin abu da aka ɗaga ka ce gashi ba babu menene aka yi wanda har za ka ɗaga shi ɗin ka ce gashi to amma tambayar da ya kamata ka yi shin an ba wa 'yan arewa waɗannan mukaman da zai kamata su tsaya su tabbatar an yi waɗannan abubuwan ko ba a ba su ba an ba su to shikenan yanzu kuma sai wata gwamnati ta zo wataƙila wanda ba 'yan arewa ne ke jagoranta ba ɗan arewa ne ke jagorantar ta ba misali to anan ne kuma za ka ji mutanenmu suna ihu suna cewa fa kafiri ne arne ne sun manta da akwai ƙananan arna a cikinsu wanda aka ba su abin da ya kamata su yi ba su yi ba ko ba haka ba ne jama'a tsakani da allah jama'a manya-manyan ayyuka da duk ya kamata a ce an yi mana a ƙasar nan an ki a yi kuma ga mutanen nan duk an ba su mukama sun ƙi su yi sun ƙi su yi ana ji ana gani yanzu gwamnatin nan tana dab da karewa ba abin da za ka ɗaga ka ɗaga shi muhimmi ka ce gashi an yi wa arewa kuna ga hatta kwaman tallafi wannan kwaman tallafi wannan da ake ɗauka ana bawa mutane don su je su bunƙasa harkar kasuwancinsu jama'ar mu suna ji suna gani wannan abin ya gagare su suna ji suna gani ya gagari kundila kuma dama a yanzu kamar yadda na faɗa a hudu ba ta jiya babu abin da ɗan siyasa yanzu zai yi wa al'umma su ɗan ji a jikinsu kamar irin waɗannan abubuwa da ake barwa na tallafi saboda duk wani abu na more rayuwa da ake yi a ƙasar nan kai dai baka same shi ba a najeriya kai dai baka kai dai baka samu ruwan sha ba har yanzu ta taɓurza kuke da ruwan sha kai kuwa baka sami ilimi ba har yanzu ta taburza kuke yanzu kan ma ya kai matakin da nema ake a kashe ilimi a hana karatu saboda kullun ƙara kuɗin registration ake yi tafi jihar Kaduna ka je ka ji nawa ne ake biyan kuɗin makaranta kwanan nan muke magana ɗaya daga cikin ɗaliban mu nan ko malam Murtala ne ko waye cewa registration ma a yanzu na university ko menene kusan an kusanin kashi an ƙara kuɗi da yawa maimakon ana so a rage ana karawa ga strike yajin aikin da ba gaira ba dalili ka je asibiti kati wannan na naira hamsin ba za a baka kyauta ba sai ka saye shi kati na naira hamsin muna magana da wani ana ce masa malam nasir yana algeria ya ce waɗannan manya-manyan cututtuka dukansu ko kai ba ɗan ƙasa ba ne a algeria kyauta za ka je ka ga likita kyauta za ka karɓi magani ciwon hanta ciwon ƙoda hawan jini diabetes ko ciwon zuciya da makamantan irin waɗannan manya-manyan ciwukan da suka gallabi duniya free of charge za ka je a baka magunguna a ganka a yi maka duk abin da ya kamata nan nan algeria to ba abin da ɗan siyasa yanzu zai yi wa al'umma sama da ya yi musu wani abin da zai matse su kusa da su su ɗan samu ɗan romo amma kuna ga ba wannan ne ma damuwarsu ba yanzu ƙoƙari suke su dinga tarawa da mutane fitina a gari maimakon ƙoƙarin kawo ɗauki da gudunmawa kai magana a ce mai ta haƙuri to ni dai ina ga ɗan najeriya in dai za ka mar adalci in dai ba munafikin allah ne kai ba wallahi baka isa ka ce ɗan najeriya ba shi da haƙuri ba wallahi tallahi duk mutumin da yake cewa ba mu da haƙuri ba mu da haƙuri wallahi ya zalunce mu wallahi ya zalunce mu musamman dan arewa duk wanda ya ce ba mu da haƙuri wallahi ya cuce mu bai kyauta mana ba na ga to sai mun koma lahira ne Allah zai karɓi mu a hannunsu ya bamu to nan ne za a tabbatar lalle kayi haƙuri ba ka yi wata magana ba har sanda aka zo lahira aka kwaci rabanka aka baka amma in dai a duniya ne wallahi ɗan Najeriya ya yi haƙuri kuma yana kai ba gwamnatin da ɗan Najeriya ɗan arewa ya saka mata hope cewa za ta taimake shi sama da wannan gwamnati yanzu mutane da yawa jikinsu ya mutu dangane da harkokin abin da ya shafi shugabanci da siyasa mutane da yawa jikinsu ya mutu saboda suna ganin menene kuma yanzu kuma ya shaura eh to ka an ƙara kudin wuta ma ko ina ma wutar take da har za a ƙara mata kudi kana ga yanzu ga masu sola sai kasuwar su ƙara bunƙasa take yi ni ma ina nan zan zo na tawa a gidan Allah ya ya zan yi eh wallahi dole mu zo na mala yakubu ka gani kowa sai solarsa kallon ka kwance yanzu kwanan da muna magana da wasu cewa wannan masallacin namu ma muna neman wanda za su zo sa mana sola wallahi ya kamata mu samu sola da janareto ba janareto ga wuta ga fanka ba himi ta karatunmu ba Allah kai mu lahira mu samu ta dahir wanda ba daukewa ba kuma bil Allah ko da haka duk wanda ya zai taimaka wa addini ya zo ya sa mana sola sai mana batiran mu sakafa mana su kullun 24 hours ya zama mana da wuta a masallacin mu mun ma sa waɗanda suka kawo mana wannan shawara su yi mana lissafi su zo da himu faɗi lissafin a samu wasu bayin Allah in kana da wani da za ka sa ya zo ya yi ka je ka gaya mar ko yanzu nan ya zo ya mana sola mu samu gloves gloves ɗinmu fankokinmu shi kenan mu ci gaba da karatunmu da sallarmu babban janareto ya huta ƙananan masu huta dan idan aka samu wannan solar hatta san sayan mai da ake mun huta jama'a sayan gas da ake yi duk mun huta gahi na duk solar ne yanzu ko ina duk wanda ya waye yanzu ba ruwansa da wutar nefa ƙasa ta lalace kuma wai kar a ce ta lalace ƙasa ta ɓaci ta tarwatsa kuma wai dole ka yi shiru ka ce ha ai najeriya ƙasar mu ta gado a ni kan ba ta ƙasa ta yi ta ta gado ba ni ƙasa ta ta gado tana hanyar bajoga eh tana can can za a kai mu insha Allah nan ne ta mu ta gado ko yau ko gobe asalin ta gado kuma za mu tafi jannatul firdaus insha Allah to nan ne in mun je ba za mu fita ba ina nan ta gado ne nan kan amma najeriya a Allah za mu mutu mu batta lillahi lazi in kuma kai zaka zauna kai taka ta gado ce to shi kenan sai ka kara share abin din zama da aka jama'a kasa ce gaskiyar magana dole ne mu yi wa junan mu nasiha mutanen mu ba sa taimakon mu shugabannin mu ba sa taimakon mu ba sa taimakon mu shine gaskiyar magana ba sa taimakon mu ba sa taimakonmu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye an nuna mun lokaci saboda haka za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana a za kuwa ma inda na billahi tofiki wasu alaikum wa rahmatullahi barakatuh